Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Muna mashiwa barka da zuwa da fatan ya sha ruwa lafiya a wannan rana ta rana Asabar goma ga watan Ramadan shekara na dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu hijiriya wanda ya daidai da ɗaya ga watan hudu shekara na dubu biyu da ashirin da uku miladiya. Muna nan a zawiyatul markazul fuhumi al-ma'ani da Sheikh Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu tare da shugabanmu jagoranmu imam a saidi shehu muhammadu sallah bin shehu muhammadu jamil radiyallahu ta'ala anhu a inda shehu ke karatu a cikin littafin ashuba yau ma kamar kullum maulana zai ci gaba ne daga inda aka tsaya a saidi bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ إيد لنا بهذا المقدر وازدعت بي بنظرة تأتي لنا بزبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آه باين الله مصر يا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم kowa da sunansa da adireshinsa da matsayinsa a wajen Allah tabaraka wa ta'ala muna ce da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a bayan sallamar addinin musulunci yau ma karatunmu zai tsoro ne akan abin da ya gabata a jiya Allah ya yi mana jan gora albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan abubuwan da suka gabata jiya na abubuwan mamaki na hadaroran Allah tabaraka wa ta'ala waɗanda suka lullube manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na daga a a a alittun Allah na koye a cikin sammai da kuma kasai sannan kuma da abubuwan da suka garwayi batinin annabi min musha'adatil mala'ik a'la na daga ganin jama'a na mala'iku wayanda suka fi kowa ɗaukaka. Wama ra'a min ayati rabbihil kubara wama ra'a da abinda annabi ya gani min ayati rabbihi na daga ayoyin ubangijinsa al kubara masu girma annabi ya ga ayoyin Allah masu girman gaske wanda ta zuwa jona zuwa wanda in ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba babu wanda ya taba gani waɗannan ayoyi masu girma in ba sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ba duk da cewa shi ma'aiki alaihi salatu wassalamu in ana nema aya babba a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ai babu tamkar manzon Allah ai shi ne al-ayatul kubra aya babba kamar da al-Imam al-Busiri yake ishara zuwa ga haka wa man huwa al-ayatul kubra lil mu'tabirin wa man huwa al-ni'matul uzma lil muhtadirin wadalla shine al-ayatul kubra aya babba mai girma saboda haka aya mafi girma a cikin ayoyin Allah manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi yasa wani shekhin mashakan kadar zariya a cikin wasu baitotansa da yake yaban Maulana Shehu Ibrahim radiyallahu anhu yake cewa uridan ayatul kubara rasulullahi barhamu mana kai Shehu Barhama an nuna maka aya babba wacce babu kaman ta shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ma shehu aya abin da ya faɗa kenan uridu bi khairil khalqi hayra bara nafa shakka wal aswa wa kullu mira ashe ayar Allah mafi kima shi ne sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam amma kamar da mun gire fada ne mutabirin da mai lura in ba mutum ba ma mutum lura bane ba zai gane ba amma dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga daga cikin ayoyin ubangijinsa manya manya annabi ya ga rundunona da yawa na malaiku annabi ya ga arshu annabi ya ga kursiyu annabi ya ga lauhu annabi ya ga ya ga kalamu annabi ya ga aljanna annabi ya ga wuta annabi ya ga abubuwa da yawa wanda in ba manzon Allah ba babu wani da a cikin halittun Allah wanda Allah ya tara masa waɗannan abubuwan gaba daya a dare daya ya gamsu in ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba a shirya na maza Allah ya ga a daga cikin ayyukan ubangijin sa masu girma fa lam yastajib manzo Allah bai farka ba wa yarja ya dawo ila halin bashariyyati zuwa ga hali na mutuntaka ba illa sai dai ba ce wa huwa bil masjid al sai ga shi a masallacin makka mai alfarma da ma yake wannan isra'i yayi wannan miraji ya bace gaban halittar Allah gaba daya an gane ya bace gaban makka ya bace gaban mutanen makka ya bace gaban jama'an mala'iku ya bace gaban sammai ya bace gaban halittun Allah karkar gaba daya har ma'aiki ya je makamin tadani ya je makamin tadani فأوحى إلى عبده ما أوحى ما جاء مما ماشي bai farka ba ya dawo cikin halinsa na mutuntaka ba sai ga shi a masallacin manka mai alfarma. Wajen salis fuska na uku daga cikin hujjojin da wayancan malaman suke badawa a kan isra'in annabi ta hanyar bacci ne ko ta hanyar ruhi ne ba da jiki ba an yakuna nau'u nau'u bacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wasti qabu da kuma fadakar sa ayyo ko da zaman zuwa hakikatan hakika ne ala muqtadi lafzihi a bisa mahukunta na lafazin sa an gane ya zama da bisa mahukuntan lafazin sa a Isra'il manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen fata hujja na masu cewa a bacci aka yi ko kuma da ruhi aka yi yake da kuka da uku shine a ce bacin annabi da fadakar sa su zamanto gaba daya hakika ne idan bacin bacci ne na hakika irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin bacin da ko da an rufe ido ai zuciyar yana ne baya bacci sai zamanto a a idan na bacci amma zuciyar bai bacci ba zuciyar a fadake yake kamar yadda bacin annabawa suke yadda kullum ake fada idanunsu na bacci amma zukatansu ba sa bacci da ya zama baccin da kuma faɗaƙen ya zama to a fassara a ta hakika. An gane kenan ko ba irin bacci na ba, ko ba irin baccin ka ba. Wanda in ya nauyaya wanda ya shiga da wanda ya fita ba ya sani, a babu wanda ya sani. To a ɗauki baccin annabi a bisa hakika na baccin manzon Allah. An gane kenan ko kuma ya zama faɗaƙen shi ma a ɗauke shi shi ma a kan menene hakikalin faɗaƙen. wani wanda ba don haka ne an gane a ta sa hakukun labarin baccin da kuma kwalaken a wajen manzo da sallallahu alaihi wasallam walakin da usaire usiriya an yi tiraji bi da sai da gangan jikin manzo Allah amma wa qalbuhu hadirun zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana a halarce zuciyar bai fashe ba zuciyar bai faku ba kuma zuciyar gaba daya ba rasa ma'ana tantancewa daga gare shi ba an gane ai ko yanzu su an yi Isra'ila da annabi da jiki amma kan zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai faku ba yana nan a halarci yana nan babu abin da ya fata wa zuciya kuma wuru ya tambiya mafarkin annabawa haqqul gaskiya ne mafarkin annabawa gaskiya ne dukkan abin da annabi ya gani a cikin halin bacci ba a yin karansa saboda mai duk abin da zai gani da daddare ko a lokaci a bacci in ya barka yadda ka san zanen tafinka haka za ka ga abin ya faru daidai da yadda kuka gani a cikin bacci a ran haka ne ma kaga baccin annabawa ba tamkan baccin sauran halitta bane a'a baccin su da mafarkin su ba irin na halitta bane tanamu ayyuhum idanun annabawa da manzanni suna bacci wala ta namu qulubuhum amma zukatar annabawa da manzanni ba sa bacci ba sa bacci wa kad ma da ba'du ashabil isharati sashin ma abota kufaye su da mabuta sharora an gane sufaye kenan sufaye suna da isharora irin nasu a cikin ayoyin alkur'ani ko kuma a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama na abinda ba zai kawar da isharar su gabar zahirin ma'anar lafazin ba an gane kenan ko isharar sufaye ba ta taɓa kawar da hakikanin ma'ana na ayoyin alkur'ani ba bai taɓa kawarwa ba kuma babu wani sufi da ya taɓa cewa a bar hakikanin zahirin ma'anar aya zuwa da menene isharar ba ba akwai da duniya babu amma suna da isharora a cikin ayoyin alkur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ba a inkarin su ba a kuma jayayya da su akan wa'annan isharora ba yi balma yana daga cikin fuska a nan lura a wajen malaman duniya bangaren tafsirin alkur'ani ba an san tafsirin alkur'ani hawa hawa ne kowa yana da mawkici a cikin tafsirin alkur'ani da girma amma ba mawkicin da babu irinsa a cikin malaman tafsirin alkur'ani gaba daya shi ne ne a tafsirin alkur'ani bil qur'ani fassara qur'ani da qur'ani duk bangarorin tafsiri karkar gaba daya ba wanda ya kai wannan ka fassara Qur'ani da Qur'ani saboda ne babu abin da ya san Qur'ani irin Qur'ani wannan a wajen malaman duniya katabatan babu bangaren tafsiri mafi tsada irin wannan shi yasa duk wanda yake tafsirin Qur'ani da Qur'ani to wannan la yujara wa la yubara ba mai gasa da shi kuma ba mai haɗa kafada da shi ya fi komin kowa sannan bayan wannan sai tafsirul qur'ani bil ahadith an nabawiyya mutum ya fassara al qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan ita ce daraja ta biyu a tafsirin al qur'ani domin bayan al qur'ani da ya sanin al qur'ani ba kuma wani abu da ya san al qur'ani irin maganganun manzon Allah sai zamana fassara al qur'ani da hadisai shine martaba ta biyu sai kuma martaba na tafsirul qur'ani da kawai sahaba fassara alqur'ani mai girma da zancen sahabbai maganganun sahabbai saboda ne babu wanda ya san alqur'ani an gane bayan alqur'ani bayan hadisan annabi irin sahabban manzo Allah saboda su a gaban su qur'ani ke sauka sannan suna karɓar ma'anonin alqur'ani mubasharatan daga waye daga manzon sallallahu alaihi wa sallama to sai zamana ba wanda zai fassara alqur'ani an gane da fassarar da ya kai irin fassarar da sahabbai suke yi wa alqur'ani da girma bayan wannan duka gaba daya a martabobin tafsirin kuma to ba kaman fassara alqur'ani an gane kenan ko bil ishara ana kiransa at-tafsir al-ishari an gane kenan ko fassara Qur'ani ta hanyar ishara. An gane wai a gane muqatabari shiddan a wajen malaman duniya. Misali a cikin tafsirin ishara, tafsiri na ishara, misali Allah yana gaya mana wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idhni rabbih wal ladhi khabufa la yakhruju illa nakidan. Allah ta wal baladu tayyibu wuri mai kyau, gona mai kyau, fadama mai kyau wurin noma mai kyau a raba da tsayibu kenan inda ba dutse ba an gane kenan ko inda ko ba fako ba inda ba fako ba ko ba dutse ba in dai wurin wuri ne mai kyau Allah ya ce to yakhruju nabatu bi izni rabbih nabatu tsarrai da aka shuka a wannan wuraren suna fitowa ne cikin zirabi da izinin ubangijinsa amma wanda zai kafu ba da Allah kasar da ya zama mummuna lalatacciya ko ya zama koko ko ya zama dutse ko ya zama inda ba a shuka ko je ne kamfa ko makamanta girma yin nan a da jalabu illa na fida an rafa ba zai fita ba da an sha wahala kwai a can kenan da wuya ya fita kaga wannan ma'ana ce ta rayi ko ba haka wani to su ma abota ishara in sun zo kan ayar sai su yi murmushi yanzu kai mun muje da kawai ga wata roma nan ne daji kuma nan ba su kawar da wancan mara na farko ba tana nan a mazoninta an gane amma tsarin ma'ana akan wancan ma'ana na zahiri su kuma in sun zo sai su ce wani baladu tayyibu zuciya ne kyau an gane ko zuciya ne kyau ya kuji da ba su hudu yadda rabbi sai ka ga gabbai na wannan zuciya an gane suna tsawowa ne an gane kenan ko da izinin ubangijinsa zuciya in ya zama zuciya tsarkakakke an gane wankakke tsarkakakken zuciya to sai ka ga gabbai na wannan zuciyar ba za ka hada da gabban zuciyar wanda ya zama lalatacce ba ina fatan an gane ko da Allah zuciya in ya zama tsarkakakke ya kake kallon ganin wannan zuciyar dala ya yi daidai da na zuciyar da ba tsarkakakke ba ka hada kin wannan zuciyar da wani da wani da wani wannan zuciyar ka hada harshe na wannan zuciyar tare da wani harshen da ba irin wannan ba da sauran gabbai ai ba za a hada ba me yasa zuciyar tsarkakakke ne to shi yasa gabban wannan zuciyar shi ma sai ya zamanto ya ji hukuncin zuciya wannan ka'ida ne ko wajen malaman nahu ko tabi'ul marfu'i marfu'un a gangan jiki gaba daya babu wani abu mai tsada irin zuciya shi yasa ma'aiki alaihi salatu wasallam ke gaya mana inna fil jasad mudghah idza saluha saluha jasad kullu wa idza fasadat fasada al kullu ala wa hiya al a gangan jiki akwai tsoka kwara daya in ta gyaru dukkan jiki ya gyaru in ta lalace dukkan jiki ya lalace gaba daya sai su ga kaje su kaga albalatu tayyiba nan ana nufin zuciya zuciyar wanda menene ba komai a cikin sa sai Allah an gane kenan ko wani sufi arifi a nan kasan yana wani waka hasbira fi kallan la ma fi qalbi illa an gane ko eh wannan zuciyar ake magana hasbira fi ubangiji na ya ishe ni jallalla kai Allah da girma yake Allah da girma yake da Allah wannan magana ba magana annaba bane annabi ba lokacin za a je ba shi wajen namun da yake hasbi Allah hasbun Allah shi ma sai ce hasbi rabbi wani jira ne da jallalla kai Allah da girma yake yake wani tsarki ba komai a cikin zuciya na inda zalim ba Allah ba ba komai a cikin zuciya na sai Allah dan Allah zuciya in ya zama irin wannan ya kake ganin gabbai na wannan zuciyar ai yadda zuciyar ya zama marfu'i abinda zai biyo bayan zuciyar kuma za zama to marfu'ai rufa za a yi musu to shi yasa waliyan Allah lamarin su ya bambanta zuciya ya gyaru sai zama gangan jikin sai bi zuciyar an gane Allah na fara cewa bi zurkurci da zai wa sama ta dalli ba za ta daukan ba da zan yi wasa ta ta dalli ba za ta daukan ba a kan kirin ko la yasari ardi wala sama wala samai walakin wasi ali qalbu abi almu'min sama ta ta mun kadan kafa ta ma ta mun kadan amma zuciyar bawa na muni ya yaroshe ni kuma insha Allah zuciyar bawa na muni ya yaroshe ni insha Allah kuma gaskiya ne haka abin yake dala ko nawa sai na umaru yakan kalli ka'aba ba ka'aba ba ibnu gangan jikin kowa kenan ba har a falla ka'aba ne kike ta kibla dala ta da girma ko ba ta da girma ashe ka'aba tana da girma ko amma sai na umaru yakan kalli ka'aba kai ka'aba kana da girma a wajen Allah sannunka kana da girma amma ba bawan Allah mumini ya fi ka girma a wajen Allah. Dan Allah jama'a mu rika dawo da hankalin mu cikin mu. Ana karatu ana taka karatu. An gane kenan ko wannan magana ne ba daga irin sai na Umar ba. Ka ba kina da girma amma mumini ya fi ki a wajen Allah mumini ya fi ki a wajen Allah. Dan Allah in aka dan kwatanta wani abu da Allah da ake yi wa Ka'aba shi mumini sa ci shirka. dan an ta magana sai na murya take da Allah sabon ba kewa ya dace yi ba ko ba zo ne sannan in a umara ne ma ba haƙin haji zai yi ka kewa da riga kai ba mace ba sai dai mace ne mace ba laifi ko amma namiji ba ko bad babu ko sosika babu ko fes babu ba hula ba komai kuma ko kai shehin ina ne kuma ko daga ina ka fito haka za a yi sai dai a ɗaura zani a yafa na yafawa shi kenan kuma bai wuce haka ba saboda girmama abin da Allah ya girmama an gane ai ko amma duk girman Ka'aba waliyin Allah ya ji Ka'aba a wajen Allah an gane kenan ko waliyin Allah ya ji Ka'aba a wajen Allah balle waliyin waliyai an gane kenan ko akwai bayan Allah da su suna kewaye Ka'aba ne. Akwai kuma bayan Allah da ita kanta Ka'abar ma kewaya su take yi. An gane kiran ko lokacin da mutane suke bukatar kewaye Ka'aba ita ma Ka'aban tana da bukata zuwa ga kewaye waliyan Allah. Saboda girman waɗannan waliyan Allah. An gane ko magana cikin magana Maulana Sheikh Ibrahim ya faɗa cikin diwani yace na je zan yi aikin haji ko mura da na tsaya sahaba yace girgiza sai tsayawa na a sahaba sai na ga tana girgiza kadi kasa bai kun wani in sabbu sa'ilan jibiya na tsar wani da ta dace ke baitun lahi bacin Allah sahaba ba kadi kasa girgiza kake yi ba lokacin da ni ba hama abdu zani in sabbu sa'ilan lokacin da na zo ina kewaye ka'aba fa'ilan halin kasancewa na ina roƙon nasaran nasara daga Allah lidiya da addini na musulunci ina roƙon Allah ya nasarantar da wannan addinin musulunci yace sai naga sahaba tana ta girgiza tana ta girgiza yace wani ida ta ta hayyani ta naga kafirin duniya su ma suna ta girgiza ba nan ta naga kiristoci da kafirin sun shiga tsarin hankali kaga kenan sahaba tana da girma amma mumini ya fi ta girma ta saboda haka zuciyar bawan Allah mumini shi ne albalatu tayyibu to ya kurdu da ba su kubi in rabbihi sai ka ga gabbai na mumini kuma sai ka ga yanayin sa ya bambanta da yanayin gabbai irin na wajen naka an gane kenan ko irin gabban da hadisi ke gaya mana kenan Allah na kwace shi an gane kenan ko ya zama naka ma za la afiya taqarrabu ilayya bin nawafil حتى ويقوى فإذا أعبدته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأجيزنه Allah ta fara na ba zai kushe ba yana neman kusaci zuwa gare ni da abin da bai zama dole ba har sai na so bawon in na so bawon in ji Allah zan zama jinsa wanda yake yi da shi in zama ganinsa wanda yake gani da shi in zama hannunsa wanda yake karɓa ko yake riko da ita kuma in zama kafarsa wacce yake tafiya da ita Allah ce wallahi in yi aukan na yi wallahi sai na yi hata rantsuwa wallahi in ce yi aukan na yi wallahi sai na yi in ko ya neme ni tsari har na yi wallahi ba zan yi ba don Allah su waje ne waɗannan mutanen a gaya mana in ba wajen Allah ba. Me ya dawo su wannan? An gane jin ya zama ka, me ya dawo su haka, ganin ya zama ka, me ya dawo su haka, hannun ya zama ka, me ya dawo su haka, abubuwan suka zama ka, zuciyar ne. Amma wallafi kabufa zuciya in ya zama rubatse, ƙazantacce, mai dauɗa an gane kenan ko ko ina kawai kamar da ba hafta ala da kai la ya kuri illa na shida wallahi haka za ka samu ganin da jin da hannun da kamar haka za ka same su kasa kasa ko ba ko ne irin wannan ne kuma a alqur'ani sai ka ji Allah yana ishara ba da hakan kuma ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ga mutane ba su mutane ko a cikin aljanu Allah ta abin mamaki ga mutane ba da zuciya amma ba sa gane komai da zuciya ga idanuwan nan dara dara amma ba sa ganin gaskiya da ita ga kuma kunnuwa ga su nan fala fala amma abin mamaki ba sa jin gaskiya dala ne amfanin ganin ya amfanin jin ya amfanin zuciya sai da dala da wai ne dama da muka alike su sai muka mai da su kamar kalmani me tsakan kalmani wuta sai za ta ce wayannan sun asali dama mu haife su ne dan jahannama wala kad zara'ana li jahannama mun halitta wa jahannama sai wa population su mutane da janu dama dan jahannama muka yi an gane me ya ga wannan zuciya ya rufe sai sauran gaban kuma suka zama rubabbu ne to kaga wancan ma'ana na wannan aya a gurguje kaga isharatul nafsi ne an gane kenan ko ishara ce ta nassi akan wannan aya din to saboda haka kaga su kufayen nan ma'abota isharorin nan ba sa kawar da aya da barin ma'ananta na asali amma ba suna da fahimta akan aya wanda ya saba wa zahirin nassi kuma ba da cewa dan kaka ba ba da cewa dan ne an gane kenan ko suna da kulawa a duniyar ilimi suna da kulawa a duniyar musulunci suna da kulawa a duniyar imani da isani kuma wannan malaman an gane ma'abota isaroran nan in kana neman magajan annabi hakikatar su ne annabi ya da magaja an gane a bayyane ya da magaja kuma a koye malaman shari'a duka gaba daya magadan annabi ne amma ba zahiran a bayyane in kana neman magadan annabi ka nemi malaman fuka hayi zuwa kaga har a tafi zaman Allah da sauran su wanda ya tafi zawayu wannan wannan magada ne na waye manzala har zahira amma da hakikatan in ana neman magadan annabi na hakika to su ne wa'inda aka haife su ko biyu amma wanda su ko ɗaya aka haife da sauran tafiyarsa amma wanda aka haife shi aka ƙara haihuwarsa wannan shi ne sufi wannan shi ne arziki kuma shi ke kasancewa cikin mabota isaro nan an gane kenan ko sannan kuma isa yana cewa wato man lam yulad marratani fala yadkhulu fi malakutillah man lam yulad marratani duk wanda ba a haife shi ko biyu ba an gane kenan ko wannan sai ana maganar malakutul lahi kawai ya je shi da kulli amma bai samu shiga ba shiga cikin malakutul lahi ba shi ba shiga cikin malakutul lahi sai dai ta jin labarin malakutul lahi amma ba zai iya shiga cikin da bai sai ta hanya ma zai bi wace kora zai bi sai an an ɗauke shi ko biyu an gane kenan ko shi yasa dole ne kowane mutum ya zama tana da uba guda biyu abu tini baban kallon dai wannan da ya aiki gangan jikinka wanda ake jinkira ka zuwa gare shi wani dan wani wannan baban na tare da sa abu tsini uba ne wanda ya aiki latanka latanka zafin ka kawai ya aika yanzu kana bukatar wani uba kuma wanda ya sake aiwuwar ka kuma eh an gane kenan ko yanzu kana da bukatar wani uba kuma wanda wannan uban yanzu zai sake ɗaukar cikin ka ka zauna cikin cikin shi watanni an gane sannan ya yi nakuda sannan ya ajiye kwanka bayan ajiye ajiye kwanka sai kuma ya yi kwanci a kanka bayan ya yi kwanci a kanka sai ya kanke zaka in ya kanke zaka kuma sai ya kure da kai har ka zama da kara to in ba ka samu wannan ma to akwai matsala wannan kuma ba ba a samun shi a makarantar zaure kuma ana samu. An gane kenan ko? Ba a samu a makarantar zaure kuma ana samu. Zaure in ya haɗa mashaya guda biyu. An gane kenan ko za a iya samun komai a bauchi. A samu shari'a kuma a samu hakika. Za a iya samu duka. Amma zauren in ya zamanto ilimin shari'an ne zalla sai ta kafsufi a kansa ta iya abin da za ka samu kenan in kana neman wancan madadodin to sai ka je ka haɗa kanka an gane kenan ko da irin wa'annan bayin Allah an gane kenan ko sai ka danka danka hannu su shi yasa shi ya gaya mana wa tulum murabbiyan kabiran nasihan kamila irfanin imaman salihan maliku law saka wala tudabbiri wa kunta mayitin dawan tubban an gane to sai ka samu irin wannan malami shi ne yanzu zai ɗauki wasu askarai ya bata ya kulle ta a ɗaki an gane jerin ko ya ɗaure ganinka ya ɗaure jinka ya ɗaure komai naka hannu an gane jerin ko daga nan sai ka fara kwan a cikin wannan zikirin har ka dawo in ka dawo wannan zikirin zai rika sassaƙa maka nafsu an gane kenan ko zai rika narkan maka da nafsu nafsu za ta rika narkewa kamar yadda kankara ke narkewa. An gane ganin ko in ya narke sai ta nemi nafsun babu ita. Ina ta zama ta koma cikin kalbu. An gane ganin ko nafsun ka yanzu wannan fikirorin sun harbe ka gaba daya sun tura da zuwa cikin kalbu. Daga nan ko za a fara fafatawa da kalbu. Shi ma kalbun a yi ta narkar da shi, a yi ta narkar da shi, da irin abin da ake narkar da shi a wani wurin sai ta rufti akalu shi ma akalu sai sai rufti shi kuma ruhi an gane kenan ko shi kuma ruhi sai ya rufti kuma sirri shi ne sa kana tare wannan su amma da aka baka zikirin nan wannan zikirin sai ya jaka ya firgita an gane kenan ko zuwa da hadaran malakutu daga nan ka fara rabuwa da halitta an gane kenan ko والذين كفروا أعمالهم كسراب بسيئة يعصب الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا ووجد الله عنده فأعطاه حقه والله سريع الحساب أو كظلمات في بار لجي يشاء موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكدها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور a cikin malakutun nan in yi ci da ijtihadi sai ya wayi gari ya tsinci kansa cikin halawar da barutu in yi ci gaba sai ya ji shi gaba da cikin halawar lahutu yana shiga lahutu da shi kenan shi karan kansa ka tambaye shi kanshi bai san ba in ka tambaye shi babansa bai sani ba in ka tambaye shi maman ka maman to wai wace ta yi ta ina yan wanka ni ba ta tuna da yan wani ne ina riga sa wai riga sa lalla kaduna wace dalla ne ka tuna ina mun wani ka tuna na ta waje wani ka tuna america nan ko wai ke ne take ni e gida ni ba na cin komai ba na ganin komai ba ni wani halara nake hanga a gaba na sunanta har hutu an gane kenan ko atta idza ja'a hukenan lam yajid shay'an wa wajada Allah indahu an gane kenan ko sai ya dawo fa aina ma tuwallu fa thamma wajhul lahi hadari yana cewa man asbara khalqa qasfarani wa kad tarqa ala al-hijaz duk wanda ya dawo yana kallon halitta kaman kalau launiya an gane kenan ko kalau launiya ya zanta ko an gane wani abu ne wanda matafi yake ganin sa a gabansa da rana tsaka. An gane, wata kin in bai jin kishi ne, dala me zai dauka yake gani, ruwa zai dauka yake gani a gabansa, dala ruwan ne, hatta iza jahu, har sai ya kusa kin maza, lam ya jirku shay'an. An gane garin ko ba zai sanar da kalawalawan yan komai bane fata, ta kwaje ko waje da Allah. Eh, sai ya tada Allah inda hu. ta haka ababadan suke ɗaya bayan ɗa da saboda haka mutum dole sai an haife shi sau biyu wanda duk ba a haife shi sau biyu ba to ba zai samu shiga cikin malakutun Allah ba ko a yi ba zai shiga ba man lam yulad marratayn la yadkhulu fi malakutin Allah sai an sake haife shi zikiri ya kone alaliyarsa zikiri ya kore gayyiya zikiri ya kore kuma gairu zikirin ya kore kowa ya kore komai hatta idza lam yabqa illa Allah har sai ya dawo ba komai shi Allah to a lokacin ne zai iya samun dukuli fi halitta mulkutillah daga nan kuma shi ke nan tafiya ta ci gaba an gane wannan Allah Allah Allah samu gane to shi ma yake alayhi salatu wassalamu yan wa laqad ra'a min ayati rabbih al-kubara hakika maza da ya ga abubuwa manya manya a cikin ayyukan majalisa saboda haka sashin malamai babu ta isharora su ne wa'inda muka yi magana akan sunnan tazu an gane kenan ko akan sunnan tazu a cikin wannan aya na albaladu albaladu sahibu na zuwa ƙarshe to wa'innan malaman su ne sufaye su ne majuzubai su ne arifai an gane ko su kan kullum wahalar da malaman shari'a suke abin mamaki su san abin da malaman shari'a suka sani amma malaman shari'a su ko su abin da suka sani ba ka ji rijima kenan sun haɗu da malaman shari'a a komai amma malaman shari'ar ba su haɗu da su cikin abubuwa da yawa ba an gane kenan ko shi malamin shari'a duk abin da bai gan shi a rubuce ba maliku ya faɗa ba shafi'i ya faɗa ba abu hanifa ya faɗa ba ahmadu bin hanbal ya faɗa ba wani wani ya faɗa ba to akwai rigima ko akwai rigima sosai a wajen ka ya manta Allah yana da almajirai wanda su ba almajiran maliku bane su ba almajiran kowa bane almajiran Allah ne kuma duk mutumin da bai zama almajirin Allah kai tsaye ba da saura kai ba ka karɓa sai daga wani ba ka karɓa daga Allah ai ba ma ko a matsayin ilimi ma baya cika sai in ya karɓa daga Allah Imam Junayd al-Baghdadi yana cewa abin mamaki malaman zamaninmu sun karɓi ilmansu ne daga gawa daga matattu suka karɓi ilmansu daga gawa suke karɓar ilimi wala ma akhadna ilmana min al-hayy alladhi la yamut mu kuma mun karɓi iliminmu ne daga Allah raye wanda baya mutuwa aka ce me kake nufi ya ce duk mutumin da ya ɗauki littafi wa cikin littafi zai karatu a wannan kana karɓan ilimi daga gawa an gane ko ai kana karɓan ilimi amma fa daga gawa ka gane ko kana karɓa daga gawa ne ko ba ya ce mu dare daga Allah muke karɓa da wani ya tambaye shi junaidu hallaka fi zalika hujjatun fil kitabi wa sunnati wai maganar da saboda din nan da hujja a Qur'ani ko tana da hujja cikin hadisan manzo Allah yace ni nake da hujja amma da shi fil kitabi fa qawlu Allah ta'ala wattaqullaha wa yu'allimukum Allah yace babba aka tambaye shi kana da hujja a cikin alqur'ani akan abin da saboda to kun kun kun karbi ne ku daga Allah ne yace ni nake da hujja ko ba Allah ne wala wattaqullaha ku ji tsoron Allah sai ce ne wa yu'allimukum Allah ko ba ga wanda ba ke jawabi ke ba ku ji tsoron Allah in ku ji tsoron Allah ne zai yi waya wa yu'allimukum Allah Allah ne zai sanar da ku da Allah wanda ya yi tsoron Allah Allah ya ilmantar da shi ya zama da waye almajirin Allah ne ya yi kace kaza Qur'ani ya ban goyo baya nan oh bayan wannan kana da hujja hadisi yake nake da hujja hadisi mai ba annabi ya faɗa ba man amila bima alima warrafahu Allah ilma ma lam ya'lam duk wanda ya aiki da dan abin da ya sani abin da ya tsara na ilimi sai zaman to yana aiki da wannan ilimin Allah mai annabi yace warrafahu Allah ilma ma lam ya'lam Allah zai gadar masa ilimi abin da bai san shi ba in dai za ka yi aiki da abin da ka sani lalle ko Allah sai ya buɗa ma fasta da dama na ilimi wanda baka tsuguna a gaban malami ka karanta ba duk wanda iliminsa ilimin malaminsa ne iya na miskini ne kowai duk almajirin da iliminsa bai wuce ilimin malaminsa ba miskini ne matsiyaci ne ko ya kuri ina ga muku gaskiya ne duk almajirin da iliminsa ilimin gayarsa ilimin malaminsa ba zai iya tsarawa a nan ba miskini ne ya ta kaikayin maye himmaci a ƙasa take ya je himman ta kasa sun gurgu amma da ya tsara ilimin sa ai ba kai kamata a zama baki an gane kenan ko ai ba kai kamata bai ba haka ya kamata ba aka rubuta lahu wanda aka dalili na kenan a cikin sunna wanda ya aiki da abin da ya sani Allah zai gadar masa da abin da ya sani abin da bai sani ba to kaga kenan Allah yana da almajirai wanda sun karɓi rizqu daga Allah tabaraka wa ta'ala wannan kuma shi ne kaiwa ƙarshe a babin ijtihad mutum ya zama yana karɓa daga Allah Allah ya sanya masu yau har Allah ya taimaki mutum wata rana ya gamu da manzan Allah har ya karɓa daga manzan Allah ma. Saboda haka wa'annan malaman abota ishara su ne magadan annabi na hakika. In ba dan su ba da sirri da asararu da sun tafi. In ba dan su ba da faidu da fiyudatu da haraba. In ba su ba da ahawaru da ma'arifu da da ƙa'iku da an rasa su. Kuma Aisha alayhi salatu wassalamu maganganun sa makaranta ne babba wasu a nan suke kwalifayar a cikin a cikin maganganun maza Allah. Su gayar suke wasu a maganganun maza Allah ne. In da aka zo bangaren maganganun annabi to wanda zai gada su ta nan wajen sai ka shirya sun haddace maganganun maza Allah. Sun kware a nan gwamnati. bayan wannan akwai kowai da su kuma sun kware kuma ba cin a kawarin ba su kuma sun kware a cin a tsarin rasulillah wayannan kwararru ne a cin a tsarin rasulillah wayannan kuma kwararru ne a cin a tsarin rasulillah bayan maganganun manzo Allah akwai makaranta ta ta ariya na aiki na manzo Allah aiki san tsamana akwai kuma wanda su kuma sun da ke burge su ya burge su aikin manzo Allah mala annabi ba sai yake da dare haka ba su kai kara ba to mu ma mun kulla da dare wannan aikin yana kunje shi mala ya ga da dare ma da inda ne garin da ya waye dadi yake fanti yake ji har mutum ya zama ɗaya daga cikin magabata akwai shehu isa yana tare da shekara talatin a duniya babu abin da ke fata mu sai wayewan gari duk duniya babu abin da ke bata min rai sai dai na ji assalatu khairu minan nawm ita wannan abun kada shi ke bata min rai amma a duniyar Allah ba yi wani abu a duniya ke bata min rai ba ni ko na nake inda ko na ne in dai ya karga yi wayi ai ta tafiya har karga yi wayi saboda me a nan muke sha'ayin mu cikin Allah sai ka ji sarul ali na arifi yana magana إذا ظن إذا جل ظلم الليل واشتد ظلمه فإنك مفعول وفيل وفاعل annan suke jin daɗi sosai wahala su wanke amana kowa ya su komai ya nada komai su wa kasa til akwati min rafali wala ka so ila sanko ka ji kowa jin yana dan bai jin dare zuwa uku fito ka gani wayan za ka yafi. Bako. An gane kenan ko? Bako mana, shuru ka jari mana. Bako. Ta wani mahaukaci. Wani mahaukaci ne, a ya kuri. Cikin dare ya fito. Da ya fito yana tafiya, sai ya je tayar da roadblock irin na yan sandan nan. Sai suka kama haka da tosila. Sai ya tinkare su. suna mai haka shi kwashi kansu yake yi sai dai kamar da ya ga wa yi kwashi ita ba ku sani ba dama duk duk duk wani dukkan kuma wanda ya sani mu zan ga bai insha Allah sarki ai ni duk wanda bai sani bai ba ka da ai babu wanda bai sani ba kowa ma ya sani ai Ake ai ai ni ma ya cikin gidan rediyo ne ma ta kan gidan rediyo ka fito haka cikin dare an su gidajen rediyon ma yi ba komai ya ce lokacin da masu program suka gama program suka kulle gidan rediyon in an bude gidan rediyon ne ake ji za ka ce shu ai ni nake shu ya ce ai wannan shu din nan da kuke yi din nan ai ni ne na shu ana ko ko ko ko ko ko suka ba zai kai su da wannan wannan sai da kuma ya fi su hankali ba ashe ɗaya ne daga cikin rijalul gaibi yana gaya musu ne mu lokacin da kowa an gane suka gama motsi mu kuma lokacin da na motsi na yi yace ai mata sun ce motsi da rana an gane kenan ko mata ke na yi duk wanda kaga yana motsi da rana zai iya yi da dare ta mace ne amma wanda lokacin da motsi ya kare a nan yake fara motsi da wannan su ne mazaje yace mu ne nan ai ko ba ba ce an gane ko yace mu ne nan shuru saboda ka ku bayan to ka gani ko saboda ka kasa ta zuwa cikin ramani ba za ta zama illa hamsa kuma ya shiru a lokacin adullahi suke jin daɗin ganawa da Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ba mu lokacin su saboda ka yanwa su wayannan mabota tafsirin ishari suna da girma kwarai da gaske Allah ya ba mu lokacin su ila na awujin haza zuwa ga kwatankwacin irin wayannan abinda su wayannan malaman ishara suke faɗa da saboda ka wayannan malaman wasu sun tafi a kan magan aiki na manzo Allah an gane kenan ko kashi uku na ƙarshe da sun a gida uku da muka faɗa su ne kuma waɗanda su kuma suna damuwa da awalu rasulillah tabi'u na manzon Allah tabi'u na manzon Allah wa inna kana ala khuluqin azim wasu kuma sun hada duka an gane aqwalu rasulillah ba wanda ya kai su kai ba wanda ya fi su kai maganganun manzon Allah in an koma bangaren ayyuka kuma ba wanda ya fi su aikata ayyukar manzon Allah in an koma ɗabi'u da halayen manzon Allah to ba kuma wanda ya kai su to wayannan in kana neman magadan annabi na hakika da wayannan su ne magadan annabi na hakika Allah sanna mu a cikin su alkama sallallahu rasulullah a kana wasu malamai suna faɗa a cikin Isra'ila da Miraji dai cewa dai a wannan daren dai abinda ake ta ake afara cewa annabi bacci yayi kuma a cikin baccin aka yi tunashi da jihadi suka ji abin da ya faru lokacin tafiyizu a ne annabi ya rutsa idanunsa na guda biyu a wannan daren ifirhaji da ziraki ya rutsa idanunsa ne guda biyu li'alla yajgalahu shay'un min al-masusa fi anillahi ta'ala abin da yasa ya haka saboda kada shay'un wani abu Allah ya galahu ya shagaltar da manzo Allah min al-masusa da ababan gani alillahi da barin shuhudin zatin Allah. Ma'ana annabi ya runtsa ganinsa guda biyu gabarin halittar Allah gaba daya saboda kada ya san da wani halitta gabarin shuhudin Allah. Ya zama gaba daya ya tafi daga farko har ƙarshe cikin shuhudin Allah kada ya ga wani abu daban wanda ba zatin Allah ba. Wasu da suke fassara wannan runtsa idan gaba guda biyu ai shine kamar bacci ko da Isra'il ya faru a cikin bacci. Suka ce kai wannan magana yayi nisa da yawa. wannan maganan ya yi nisa da yawa annabi ne zai runtsa idansa gabarin halittu sannan ya samu shuhudi cikin Allah to ai ko mu almajiran kufaye ma ai ba ya dan mana da haka ba an gane gelon ko za a ga littattafan kufaye ana sawa daga cikin adabul muridi an gane gelon ko waqtal wazifa adabul muridi a lokacin wazifa daga ciki in ana wazifa wasu na cewa muridi ya rufe ya rufe kansa guda biyu hatta wala lazim allazi la ilaha illa huwa al-qayyum allahumma salli ala sayyidina muhammadin fatil ma wa qul barakatin lil ma tawaffana sallallahu alaihi wa sallam ila siratika al-mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ta'ala lazim la ilaha illa allah la ilaha illa allah an ga ke rubu allahumma salli wa sallim ala ayyuha al-rahman zuwa kashe idanun sabu ya manta da na dama, ya manta da na abu, ya manta da da'ira, ya manta da gaba, ya manta da baya, ya manta da waya, ya manta da mashin, ya manta da mota, ya manta da kowa, sai ya zamanto ba komai illallah. Wasu zuba suna rubuta mana wannan haka rika tijaniya ba. An gane da na kowa ya kudin alfarira ya kawo shi. Amma ai da yawa daga cikin malaman tarika tijaniya ma ai kore magana suke yi. an gane kenan ko ai kore da suke yi saboda ne wannan dabi'a ce da ta yi kama da ɗabi'un kiristoci ko ba haka bane lalar ran ladi kiristoci a cikin tokiya suke yi lada yanzu suna so su yi jazba a cikin yanayin su bayan kuruci lalla ba har yana suke ba Jesus! Jesus! wai saboda abin ya shigo da kyau da Allah kiristoci lallabi sun rage ido suna jiro kai kuma a dahira wasifa ka rage ido kai masana la ilaha illa hawla na fatuwa to ya za ya gane bambanci an gane kenan ko sai ko suka ci abin da ake nema kawai daga muridi ba mutulashin rufe ido ba ana so ka runtsa gidan zuciyarka ne an gane wannan gidan na cikin zuciyar shi ake so ka runtsa shi gaba daya ga ka a zaune idan ka a buɗe amma kuma baka ga komo hankalinka an raɓar yana bibiyar lafuzan da kake faɗa duk wanda yake karanta wazifa ko kowane irin zikirin duniya gaba daya ya zama alal akal a matakin nozir gaba daya hankalinka baya kan lafuzan da kake karantawa to gaskiya zikirin ke karanta ka ba kai kake karanta zikiri ba an gane kenan ko a lokacin zikirin shi ke karanta ka amma ba kai kake karanta zikirin ba lokacin gaskiyar magana kuma duk abin da ake nema ba za ka samu ba amma alal aqal me bakin ka ke fada ya zama zuciyarka da tunaninka yana bibiyan lafuzza lokacin da kake istighfari ka rika halarto da ma'anan istighfarin me ma'anonin ta kunta lokacin da kake salatul fati wai me ma'anonin salatul fati ya zama zuciyarka na bibiyan sifofin annabi da kake fada a fada a salatul fati a ranar kenan ko bayan ka ce Allah ya salatu ga annabi Muhammadu kana siffanta annabi da alfati ma ubriga wannan ma na alfati ma ubriga sannan kana siffanta shi da alkhatimu lima sabaka me ma'anar sa kana cewa annabi nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sai ka ce fa ala ali haqqa qadari yawmi tidallah ya zama Allah kan gaba da zuciyarka ya tattaru akan ma'anar wannan salatin in ka koma kuma la ilaha illallah zuciyar ya tattaru akan nan in ka koma jawara kuma haka To wannan shi ne in an tambaye shi da ajin wazifa zai bada labari. Ka gane ko? Wannan shi ya san santin wazifa, kuma shi ya san dadin wazifa malam. Shi ne kuma duk lokacin da aka tsora sanwan ta, Allah in bai ganta kusa da wannan sanwa ba tashin hankali ya same shi. Tashin hankali ya tashi. Gaskiyar magana. Ta wannan ba shi ne Allah kala abin da ake nema ba. Saboda haka rumfar da idan zuciya ake nufi ba runta idanu guda biyu na bayyana ba dan da mu masu da ake nema da hujja da banda nama zama manzala da zai tawai sai ya runta ido sannan zai zai zai saboda kare ga kowa dama ya san kowa ne eh dama ya san kowa ne shi sallallahu alaihi wasallam kace kai wannan hujjan da aka bayar anan hujjar rarraunar hujja ne rarraunar hujja ne hujjar ta ci rauni da yawa wai waɗannan masu faɗin waɗannan maganganun wai ba su ga irin rijalu tafilisi bane irin mazajen da masu tasarrufi ba ba duk ne ga mazajen tasarrufi ma abin da ma waje ba nan maganganun ba Allah akwai mazaje masu tasarrufi ma nan an yi waliya kasan nan ba in ya zo ziyara a Kano a Kano wajen su shawa teku wajen su shawa ya zan ban bari bari dama yakan gawa matansa duk sanda kika abinci ki ajiye mu inda zan je ba bakunta zan tafi ba in aka fito da abinci gidan shawa teku sai ya ɗauki hannunsa sai ya haka sai ya ɗauko faranta abinci daga nesa sai ya ajiye abinci sosai na cikin gidan sai a ajiye a gaban sun man tijan sa shi a cikin gidansa shi kuma a cikin gidansa in ya gama kuma sai ya dauki farantin kuma sai ya yi ba mata dala karki farantin sai kuma ya dawo ya ci gaba ana dan Najeriya ne kun an gane ke ko dan Najeriya ne ba wasu da yawa ma'alan masu rayuwa ziyanza shari'a firmumi ne malam an gane ke ko kalbin zikiri kenan zai ɗauko abincin da garin ka kawo in an gama cin abinci ya ɗauki mace mata ga ka ci kai da kana da annabi wa'annan mazajen na nan Najeriya in sun yi waɗannan maganganu ba da yadda su ba ke ba an gane ke ba balantana ce kun da babu yin sake kun maza Allah ai annabi ya ji karfina ce wai ya rumsa idanunsa guda biyu gaban halittun Allah sannan ya samu shuhudi a cikin Allah an gane ai ko wannan hujjar rarrauna ce a dangana ta da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama salatu tabarikul ladhi ya iyahu wala yasihu hada shawkari ya zakai wannan hujjar ma ba zai inganta ba a ce annabi sai ya rusa idan sa saboda kar wani abu ya hana shi shuhudin Allah yace wannan dalilin ma ba ingantacciya bane ba zai ma inganta bane ma kwata kwata an yi kuna fi waqti salati bil anbiya a ce wannan halin na rufe ido san gane kenan ko wai shi ne zai zama halin annabi a cikin lokacin sallan annabi da annabawa in ka ce ko ka fito Isra'ila ne da annabi yayi da ya rufe ido gaba daya aka je aka dawo dala da haka wani da annabawa haka haka yi a cikin sallan ba da limancin Allah ne ya hukuncin rufe ido a cikin sallah ga limami da ba makaho ba, ma ba matsalaci ba. Allah ba makaruhi ba ne? Rumfa ido a cikin sallah da Allah ba makaruhi ba ne Allah yamma? A hakkin mutu yana da manzana sallallahu alaihi wa sallama. A ce yanzu annabi ya yi sallah da annabawa kuma shi ne limami. Wai haka ya zo ido a rantse. Kuma yanzu an tashi an ba da sallah kuma ido a rantse. An yi sallama haka ido a rantse. An gama ta abin da za a yi ido a rantse. sannan ka ci da miraji haba sai ka ce sallah haba ana magana manzo Allah ne fa sallallahu alaihi wa sallama ka ce kai wannan hujjar ma ba ingantacciya ba da ba ta karfa hujja ba da yayi hujja tana da rauni sosai ma raunin ma ba ma dan kankani ba ya fi rauni ma da yawa wannan yanayin ma a dangana shi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wala annahu wata kila hakan dai kanin lahu fi adal isra'i halatun wanda ta taɓa mamaki ne halaye mabambanta kare da hu ta zama da manzo Allah ne sallallahu alaihi wa sallama fi adam isra'i wannan isra'i ban ma da haka ne dai ta isra'i ne ta je zo ba kan hali ɗaya ba ya zo hali mabambanta wani halin bacci ne wani halin a faɗake ne wani halin ruhi ne wani halin gangan jiki ne a ita ya zo kuma karkasa kuma halayen isra'i kuma daban-daban kuma ai kakkasa halayen Isra'i ma a ce wani gelin Isra'i a baki wani gelin Isra'i a fadake wani gelin Isra'i da gangan jiki wani gelin Isra'i da ruhi wani gelin Isra'i da jikin da rai gaba da kakkai wannan ma dai ya ba da tazara mai yawa kwarai da gaske da za a yi wani irin wannan hadadan kamfana a cikin manzo Allah sai ka hadadan kamfana ne a cikin manzo Allah wani gefe kaza wani gefe kaza wani gefe kaza kace ba maza Allah bane da kai ai ma shi wannan hala duka horaru ne shi manzon Allah abin da duk zai zo wa annabi a barki kawai ba kire zo an san matsayin sa a ji kawai abin da zai zo ma annabi a fadake a fadake zai zo an san matsayin sa a ji abin da kuma zai zo wa annabi bangaren ruhin sa wannan zai zo bangaren ruhin sa an san matsayin sa a ji abin da kuma shafi gangan jikin zalla ya bari amma me ya kawo abu mai girma irin wannan Isra'ila da Iraki a zo ana yin wannan haɗin haɗin haɗin haɗin haɗin a cikin sa wannan ma shi ma a bani ne raunin gaske a cikin shani Isra'i da Miraji in ji sashen malamai to nan su ne kaɗan daga cikin fuskokin da malamai suke abbarawa a jami'in Isra'i da Miraji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma gaskiya dai shine dai maganan nan dai da ake nanatawa yiwuwar Isra'i tabbatar Isra'i faruwar Isra'i a fadake da gangan jikin tare da kuma ruhin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan shine rajihin magana Allah ya dakatar da mu a kuma shugaba sallallahu alaihi wa sallama dan wa ana mana isharar cikin lokaci insha Allah za mu dakata anan Allah Allah kara mana imani Allah kara mana soyayya cikin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya kara mana taraki a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kullum yadda muke roƙo Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya amsa mana Allah sa wannan azumi ya zo mana da tarakin da ba mu taɓa ganin kiran sa ba ya zo mana da hasken da ba mu taɓa ganin kiran sa ba ya zo mana da madadi da faidan da ba mu taɓa ganin kiran sa ba ya zo mana da kusancin da ba mu taɓa ganin kiran wannan kusancin ba barkacin Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya zo mana fatahin da ba mu taɓa ganin irin wannan fatahin a shekarun baya ba barkacin Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar mana da rusuhi da tamkini a cikin sha'anin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da abin da mu taba ganin irin sa baya ba lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da kiya mana imanin mu da addinin mu da mutuncin mu Allah ba mu da khairin duniya da lahira Allah ya kare mu sharrin duniya da lahira a so masa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ji mu Allah ya kai iyayen mu da malaman mu da shekannan mu a lokacin sanda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya zo da mu lafiya Allah ya zo da kasan mu Najeriya lafiya a lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da abin da ya damu kasan mu na damuwa Allah ya magani Allah ya mana maganin wannan nan damuwoyi a lokacin sanda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duk abin da muke buri na alkhairi a cikin wannan kasa ta mu Najeriya Allah ya tabbata mana da su gaba daya a lokacin sanda Rasulullah Allah ya ba mu damina mai albarka Allah ya ba mu damina mai albarka a lokacin shugaba sallallahu alaihi wa sallama yadda muke haduwa a wannan mazauni duka Allah hada mu gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah yayi mana hijabi tsakanin mu da manzon Allah mai ta ganin annabi a bakin mu mai ta ganin manzon Allah a fadaken mu a lokacin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama a lokacin fatiha salatu fatihi yadda na suratul mustaqim suratul ladzina lam tamil اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق هذه إلى صراطك المستقيم وعلى آل إلى قصد الدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين